صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الحادث إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يهدينا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر وبعد الحمد لله يوم zai kama nawa 27 ko ga watan 11,2015 mun sake dawa don ci gaba da karatunmu na kitabu zuhudu walwasiya a zaman da ya gabata mun tsaya kan baitin da sayyiduna aliyu bin hussein yake cewa wa nahnu wa kullu man fiha kasafirin أناخ للرواحل بالجهاد cewa mu yana nufin shi kenan wa kullum man biha da duk wanda yake cikin duniyar nan ka safirin wato misalin mu bai wuce kaman matafiya ba ana ko wanda suka durkusar da garrawa hili wato rakun mansu da jihazi saboda shiri lokacin da kaga mai rafu mai kusar da shi yana tsaye to ana yana shirin zai hau da zai tafiya to duniyan gaba ɗaya bata wuce kamar misali da za a durkusar da masu durkusar da rafu masu durkusar don shirin cira da ɗaukar hanya ba bai shige wannan ba mutum ba duka da muke ciki sai a ankara na da an kare bin ka'idina jana min rahilu ala wa fadi tanadau a lisanul hali za su yi ta kiran shekira an karibin kusa ƙa'idu suna cewa janamin rahim hakika wato tafiya ta kusa ta gare mu alawa ƙwazi wato a bisa kusanci nan kusa tafiya ta kusa ta za mu amma muna faɗi mu ɗin wai mu na cikin duniyar muke magana amma a lisanin hali ba wai a cikin wato muna faɗi haka sai mai hankali ne yake faɗi amma lisanin hali kowa yana wannan magana cewa tafiya ta kusa da akwai abin da ake cewa lisanin hali kai mai magana ma baka sani ba kana magana kuma lisanin hali yakan zo tabbas a wani lokacin mutum zai kamar hadisin da ma'aiki alaihi salatu wassalam sun ke ba da labari wanda imam bukhari radiyallahu anhu ya riwace shi a cikin al'adab al-mufrad nashi wanda ya kama hanya zai je ziyara ba don neman wani abu ba ziyara lillahi lillahi Allah zai turo wani mala'ika su haɗu akan hanya suna tattaunawa amma kai din baka sani ba a lisanul hali ya tambayi ka ka bashi amsa da sauransu su saboda haka dai takaice mudin ne na cikin duniya muke wannan magana a cikin lisanin hali tanadau za su na wato kiran juna an karibin za su yi ta kira nan kusa ƙa'idina suna cewa da nanin rahilu wato tafiya ta kusa ta gare mu ko maraita rahilu yana ɗaukan maraita yana ɗaukan tafiya rihila mana rihilatar shi ta yi tafiya tafiya lahira ya kusata alawa fazi a nan kusa da haka ko mun sani ko mun sani wa muna wannan magana a lisanin hali jahilna haka allam na tadirha ala naqdil uhud bila najaz jahilna ha sai gashi abun mamaki mun jahilci wato lahiran nan mun jahilci lahiran nan da take jiranmu kullum muke ƙara matsanta muna nisantar duniya a kowace rana amma abin mamaki jahilna ha mun jahilce ta ka allam na tabirha kawan ba a taɓa ba mu labarin cewa wato za mu tafi ba kai ka ce ba mu da labarin da eh, wato ita tafiya ɗin. mun jahilci lahira kawan ba mu da labarin ta ala na bajal hudud sai muna nan sai ba abin da muke kai sai warware alƙawla in ka ɗauka wani alƙawari za ka yi mai kaza sai ya zo sai ka ce mai af wallahi kaza kaza kaza ko kuma in an yi yarjejeniyar alƙawari da kai akan gabatar da wani lamari ko mitin ko wani abu sai lokaci ya wuce sai ka taho ka samu ko an gama ko wani abu abu ne da haka kan mun manta kamar ba a ba mu labarin cewa za mu mutu ba alaƙa da ruhudi sai kawai ba abinda muke kai in ba warware alƙawari ba rashin cika alƙawari sai duna rasulullahi sallallahu yana cewa ayatul munafiki salatun alamar da ake gane munafiki ta uku ne alamu ne da kaga ɗaya daga ciki dai to alaman yana gwada ma mutumin da munafiki ma'aiki ce da haddasa kaza duk inda munafiki yake in zai magana sai ya haɗa da karya wai za wa'a da akhlafa in yi alkawari kuma zai saba wai za tumina khana in kuma an aminta da shi an bashi ajiyan wani abu to khana zai hajinci in dai munafiki ne wani hadisin yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan hatta yad'aha idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadab wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wai ko kuma a wata riwaya wai za ka sama fata abubuwa guda hudu duk wanda suka zama suka tattaru a cikin ma'aiki ya ce kana munafikan halisa wannan shine tataccen munafiki wanda bayi dangayu cikakke ne cip cip cip yana neman munafiki cikakke ne to man same shi magana ya kare hatta ya da a annabi ya ce sai dai in ya bar su tukunna wannan halayya ya ce idza haddasa kaza munafiki idan zai magana sai yayi karya wa idza khatama fajara wata riwayan akwai wannan cewa in an yi musu da shi aka fi shi hujja to zai kawo fajici ba za a haɗa gadara idan kuma an yi alkulla alkawari da shi zai yaudara kaga wannan ya yi safari da wani ɗan yi daban da wancan to kowanne yana aikinsa wancan iza wa ada akhlafa ne in yi alkawari zai saba ma'ana ya ɗaukan ma wani alkawari zai mai kaza to zai saba wani e dalla ka taimaka ka bani harin ko fatanyanka ko wani abu naka ko kuma kamar yanzu an fi mu'amala da kudi harin kudi zuwa Allah ya kai mu nan gaba misali shekara ɗaya ko kuma let's say dai kwana biyu kuma takriban dai mafi kusa kwana biyu in Allah ya ko uku zan baka kwana biyu na uku yayi sai ya daina biyo layin ma da ya karɓi bashi ya cika alƙawari kaga shi ya ɗauka za wa ada akhlaq munafiki in yi alƙawari ne to sai ya saba in jima'i wannan ba jarida bane kuma duniya ta majoratin ta tafi akan wannan in yi alƙawari sai ya saba to haka wannan mutum ɗaya ne yayi an gane bayanin nan amma a hada bada babin fa'ala ne fa'ala kuma ta fa'uli ba ya yi wa auri mutum ɗaya mutum biyu ne suka yi yarjejeniyar alƙawari bangare biyu za mu yi mitin kaga ba kai kaɗai ba ne to an ajiye time ka za mu tafi kai da abokinka lokaci ɗin wuri ka mu fa'ala ta samu a hada kenan fa'ala babin fa'ala ne awa asar za mu tafi lokaci kaza to sai ya zo shi abokin naka ya yi ta jiranka baka zo ba tayin da kuka sa ya wuce baka zo ba fa'ala din nan in kuma mijin ne misali kuka saka dan sai kuka ce to maulid committee muna da mijin kanan kaza kowa ya ji an gaya mar tayin da aka faɗa sai misali an ce karfe takwas na dare bai zo ba sai takwas da rabi to a hadan kadar ke ya shiga cikin munafukai karan ba mu isa mu yi wa annabi rashin biyayya mu ce za mu yi tawili mu shigar da cikin mu'minai ba don da yawa ba a ɗaukan nafsin ma'aiki da muhimmanci sai mutane suna ɗaukansa kamar kayan wasa annabi ya yi magana ga shi ka taɓa ji ba an ce wanda ya kaza amma ya kaza kai kama ya baka ciki ne ila ko kuma ba ta kai annabi yake ba subhanallah to kan ka zo ka tura ka ce misali in akwai wanda zai je uzuri zai hana ka ce fa a gaya wa shugaban zaman ina da uzuri da zai hana ni tayin da aka gayyata da zama suna da awareness in ba haka ba ba ka mutunta don duk wanda kaga yana mutunta to yana sa tayin yana kokarin a bi tayin to wallahi kwaikwayon manzon Allah kai ko annabin Allah ne kaga ke kiyaye alkawari ko ba Qur'ani yana kirari wa wannan annabin annabi Isma'il wa kur fi kitab Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ko mai yawan cika alkawari in an yarjejeniyan alkawari da shi yana cikawa ya taba kwana uku a tsaye a guri da saboda an ce mai an yi yarjejeniya da shi wanda yarjejeniya da shi kuma irin wanda ba su ɗau yarjejeniya na alkawari da muhimmanci ba ya zo ya ta jiran sa kwana uku sanda ya zo wata tafiya wani abu ya zo zai wucar da shi ta wurinsa bai gaishe cewa ne lafiya kake da yanayi ta ba ka ce mini kaza kaza ba yau kwana uku kenan saboda haka Allah mai kirari yake cewa inna kana sadiqal wa'id wa kana rasulun nasiha to kaga shi da wannan abin da yake duk abin da yake na wallahi yana kasar manzo Allah duk wani hali da zaka faɗa mai kyau da wani zai yi ya mai ado ya burge mutane ma'ana ya samu ko wani daraja a wurin Allah da shi to yana bayan manzo Allah ne to mu yi kokari mu ibitace kar mu dauka in an faɗi a cikin an ji a cika alkawari cewa da wani ake banda kai kai to karka yarda mun kokari mu gyara shine amfanin karatu musamman ma bangare wanda ya ce shi dalibi ne ya yarda ya bada kansa zai nemi yadda zai yi bauta ubangijinsa to kar yana take na sosi in ka riga ka taba jin abu ko da wasa a mafarki kake gani ne ko yare tambayi kanka ni wannan kan da gaske ne eh ba da gaske ne ido na biyu fa na ji wannan magana to ya zama masifa ilimi da sharaɗin ɗaya ka aiki shi ne fassarar hadisin ma'aiki kullu ilmin wa balun an sahibi duk wani ilimi halaka ne masifa ne game shi maza maza annabi sai kawo istisna ya ce illa man abila sai dai in ka yi aiki da shi da ya shiga kunnen ka ya zama matsala ilimi in da ya shiga kuma ko da wani yare ba dole sai an ja bakin ba an ce ma annabi ya ce kawai matukar ka san wannan mutumin ba zai yiwu ma ya fara cewa annabi ya ce ba ba tare da ya ga hadisi ba ya faɗa ka taɓa ji da kunnen ka ko a gaban wurin darasi ko wani abu to ka kiyaye kanka da take wannan in ka take Allah zai take ka ba ruwansa don ba abinda Allah baya wasa da shi ban wasa da lamarin ma'aiki ce ya faɗi ya kafa doka duk wani kafirin da zaka ji yana muhimmanta lokaci har ana taron litti a primary schools secondary schools da sauransu wai a ka'ida alkawarin da aka kulla karfe kaza ne za a zo makaranta in ba ka zo ba sai an ma hula wannan arne ne ba dokansa in ka saba alkawarin da aka ajiye wai har sai an yi hula ko to kana ji waye ne wallahi annabi ne dora duniya kan wannan kiyaye ka'ida ba na alkawari kowa ko arne ne karshe dai za ka tara wurin ma'aikin da aka fara koya don su suka sa masa al'amin din nan so jahillaha mun jahilci duniya eh, lahira ka allam na tabira kamar ma ba a taba ba mu labarin cewa za ta zo ba Allah na da hudi muna nan kawai sai warware alkawari kuma zai hada da alkawarin da muka rike na ahadi na tijaniya ko kuma wirti na sufaye da aka bamu kada ka kuskura kai wasa ko da da sakan daya ka warware wannan alkawari ka halaka الذين ينقضون عهد الله masu warware alkawuran Allah saboda ma amara Allah bi an yusha lahu sunna bil ardi la yakum khasirun karshe ka ji dai asarar ne a lahira wanda duk ya warware alkawari muna mun manta da lahira muna bisa warware alkawari bila najazi wato ba tare da gaggauta cika alkawari ba تنبه أن عاشقها يعيش على طول التهاون والنفاذ تنبه wato ka faɗaka ka farka kai abokin magana inna ashikaha ka sani mai wato begen duniya mai begen ya samu duniya shi kan ita kaɗai yake bege ya samu to ya yi shi zai rayu ala ɗuli ta hauni bisa tsawon wulaƙanci zai rayu ne bisa tsawon wulaƙanci wani fazi a kuma rashin tuba da rashin tuba wato wadda duniya ce shi duniya yake bege to shi kuma da wulakanci sun kulla a rayuwar duniyarsa in ka lura da duk wadda ka gani yake shi ya kurumce ya makance kamar yadda muka karanta a baya jununan ko yana neman duniya a haukace to insha Allah za ka gani cikin wulakanci kuwa ko ba ka gani a nan duniya ba a zahiri Allah ya mar istidraji to sai a lahira za ka gani in dai kai fakin lahira ka sa duniya kadai a gaba ka zama cikin waɗanda Allah yake musu wato challenge bal tusirun al-hayat ad-dunya to Allah ya yarda lahira zaka ga irin azaban da zai haɗu da ta don bara kamar amfani ba ita duniya Allah yana cewa kuma yugni an gumaluhu idza taratti dukiyan dan adam da yake takama da shi a duniya ba za ta wadatar da shi ga barin komai ba na haduwa da azabar Allah in za ka radde idan ya riga gangara cikin azab ba wurin da za a bada bribe bane mala'ika bai san kuɗi ba ma belle babu ma su a san lada ne kawai ko kuma zunubi kuma su ba su da bukata ba kamar ɗan adam bane yana da bukata na ci na sha na wurin kwanciya na sutura malaika ba irin sa bane shi yadda Allah ya kera shi haka yake kawai shi dai da yake yana abin nan tamassuli wani lokaci in zai fito a matsayin ya shiga rigar ɗan adam sai ya zo da irin sutura irin na ɗan adam a mala'ika ka ɗauka wata alkebba ko wata jamfa ko wani shiyar yake sawa balle har yana bukatan ka bashi ya ƙara rigunan da zai saki yana da wani ɗan bukatan da zai yi kar ka taɓa tuna wannan shi yadda yadda ka ga zakara haka Allah yi shi an ga zakara ko ko ba ga rigansa ba Allah ya halice shi riga ma wani iri wadda ɗinki daga wurin Allah a ɗinke kawai a lullube da fatar haddada ɗan rawaninsa ko alkebba ce ba in ka lura zakara yake da shi yadda malamai masu alkebban nan irin wanda babu hannun nan za a sa mata hannu haka zakara ya zo da nashi ko alkebba to haka mala'iku suke zuwa da shi yadda ka gani haka haka mala'ika yake da komi an riga tsara masa ko bare ko bai saka wani ba kamar kai bai da wannan bukatan kai kake da wannan to kaga ba za ka yi tsammanin in ya zo zai azabta wani ko kana kuka wai ka ɗauka wani zai tausaya maka shi ba halitta ba tausayi ba kai ne in komin komin da ka ƙi mutum in ka zo an ɗaura ma kana masa wani abu ko hukuma ta sa ka azabta shi dole tausayi zai shiga zuciyanka in rakin sa yayi yawa amma da da iko ɗaya iko Allah bai halitta mala'ika tausayi ba iko kamar iko ne da kake ji din Allah bai halitta musu ba ba su san shi ba ballanta nama mala'ikan azaba ka wanda shi dama abin da aka halice shi da shi kawai an halice shi ne don ya zo ya fulfilin wannan wannan business din shi Allah halice shi don ya zo ya ta fulfilin kawai day and night duk da ma ba day and night din a sarka kawai sarmadan ne babu wani dare ba wani rana a lahira in kana wuta dare ne har abada in kana aljanna kuma rana ce har abada kawai Allah ya samu muna cikin aljanna wanda duk ya zama duniya shi kuma ita ce dai yake bege shine ta muna ba ya ce maka faɗaɗa inna a shiga ka sani wanda yake begenta ya ishi zai rayu alaƙuri ta hawi bisa tsawon wato wulaƙanci wani fazi da rashin tuba ولم نعلم بأن لا لبس فيها وأن تمحى الحقيقة في المجال ولم نعلم بمحتني بقى bi Allah lubisa fiha ai cewa ba babu wurin zama a duniyar nan hadda za ka ce ka shari wuri za ka zauna babu shi babu wurin zama ko ka zauna ma za ka tashi tawagun da ma ka yi yadda su ba yake ba ba mu sani ba cewa babu wurin zama a cikin duniya haka ya faɗa nan ko walam na alam bi Allah lubisa fiha ba wurin zama a cikin ta to abinda su waye suka yi shine na gasken sun dubi maganganun da Allah yake cewa wa man sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba wanda duk ya so ya riki wato ya tare ya tattare ya koma wurin Allah fa tun ana duniya ma an gane a kadai ana duniya tare da kai amma a hakika kana lahira ne wurin Allah kawai ba ma lahira kana wurin Allah kawai to abinda ake nema kenan da mutum ka tare kawai ka koma wurin Allah tun tun a nan kana duniya amma kana wurin Allah mana tashin da sai ka rika jin kawan ba da kai ake ba in kuma ta wani kaddara ya hukunto ta shigo hannunka sai a sarrafa ta a cikin lamarin Allah shikenan to wannan shine ka tare ma'aban kenan kamar yadda Allah yake kirari wa wasu wanda suka hakan ya samu a gare su yalla ya cewa ni'mal abdu innahu awwa kai madalla da wannan bawa na inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwa kai wannan akwai ya wato komawa gare mu madalla da wannan bawa namu shi mai komawa ne gare mu ya koma gare mu ulam na alam ba mu sani ba bi Allah lu sabiha cewa babu zama a wannan duniya ba ku zama la lu sa ila muksa wa hal tum hal haqiqatu fil majazi yanzu yanzu kai kana ganin za a share hakika da majazi kun gane wannan magana kuwa an gane washin kana ganin za a share hakika da majazi a ga ko majazi a share hakika da shi mana za a share gaskiya da ƙarya duniya kan ba ƙarya ba ce lahira ita ce hakika wannan formalities ne duniya sai ka zo kai kuma kana neman gyaran duniya amma kana bata lahira wai lahiran ta baci ta ga dama amma kai dai za ka samu duniya duk wanda ka gashi duniya kawai ya sa a gaba ba yan kawar maganan harakar lahira da tsoron Allah ta haba a kai haba malam da Allah a daina takura kanka ai ko ka akai ne kai ba annabi ba ba manzo ba auliya ullahi ba kai kawai malam duniyan nan wato aljanna kamar rabo ce akwai masu wannan wai aljanna ta mai rabo ce ni kawai malam abun ka mutum na suka yi suka yi danci suka rayu cikin shaidanci Allah ya ya ba su bonanza kawai suka samu ka zama haka mutum ya halaka shakka babu mutum ya halaka babu abin da ya muni wata ibara aka ce kamar wadda ya tafi da lahiransa don duniyan wani kyau ba ma duniyan ka ce ba wani wajen duniyan wani ta yi kyau ma zai iya rabuwa da lahiransa ko ba ku taɓa ganin haka ba don Allah kashe rai kan gyaran lahira ne to wani an ce mai ya nemi idon yaro ko maman mace ko abu kaza na jikin fatin nan adam to zai samu mulki sai sa a gaba misali sai ya same ka kai kuma ya ce maka je ka kawo mai jariri ko ka kawo mai kaza sai ka saki lahirarka don duniyan wancan ta kyau ka je ka kamo yaro ka ci da kayansa yawanci ba wanda suke yin abun bane suke aikata abun da ake yi ake yi da yara da suke bata din nan da kake ji ana cakiya da sauransu ko an samu gawa an cire mata kaza ko an je an tone kabari an cire kaza mafi yawa waɗansu contract ne yake bayarwa mutum zai sake lahirarsa don duniyar wani ta yi kyau duniya kawai wai nan ma ba za ta ta wani a zai bar lahira nawa nawa za a kama mutum ya je yin abun ka dube shi ka kare mai kallo ka ga wannan banza ba abun da ya samu a duniyar ma ashe ba wai shi bane ashe sa shi aka ya dan samu wani dan tamani kawai wani dan tamanin duniya shi kam za a bashi ya je ya raba wani kuma da rayuwarsa mai neman duniya kuma wani ne daban ma ka ji banza a banza kenan yo ko wancan din ne menene ya samu duniya kuma mene don ka same ta kaje ka shiga wuta dallan jana kai dan je ka wanda kai kan wai kai ne kayan tools na shi kayan aikinsa da zai farauto masa wannan irin abubuwan fasadi da zai zo bisa ga Allah da shi zai samu duniya to shine nan Ali ibn Hussein yake cewa yanzu fa wa hal tum al haqiqatu bil majaz yanzu za a share haqiqa da majazi haqiqa ita ce lahira ita ce tabbas in ka je dai ba mutuwa in ka da aljanna ne ba mutuwa har abada cikin jin dadi ko in kai Allah kiyaye wuta ka shiga ba mutuwa ba rayuwa mai dadi sun mala mutu biya wala yahi ko ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi kama duniya ba ka taɓa ganin wanda aka ce ba shi ga shi nan ba zai mutu ba a nan duniya eh sai dina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya fara ai ce walau kana fi dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي yaushe walau kana cikin duniya sai na bakar ran da sai bin rasulullah ya rasu shi ibrahim yana haka ta wannan baitika yace walau kana cikin duniya ta dumu li wahidin da duniya za ta dawwama wa daya ya zama bai mutu ba la kana rasulullah hajjan wallahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai zama rayayye wa baqiya wanda kuma zai zama wanzazze tunda tun da kake a duniya baka taba jin an ce maka akwai wanda mutuwa ta zo ta yi mai sallama ya tambaye ta yaya me kawo ki ta ce Allah ne turo ni in kana so a ɗauke rayuwanka in baka so in koma ka taba jin wanda aka yanka da shi ba manzon Allah ba wannan fa Bukhari ya rawaita hadisin in kana so Allah ya ce a dau in ka yarda in zare ran in baka yarda ba ce in dawo kawai in baka akwai wanda ya isa yanzu kai za ka ce mun annabi ne mutum kamar kowa yanzu akwai hauka irin wannan kuwa ma'aiki alaihi salatu wassalam mutuwa kanta tana taka a hankali in ta zo sai ta ziyarce shi ta jinjina ta gaisuwa daga Allahu in ka yarda a zari ranka in baka yarda ba Allah ya jin goma a barka yanzu inda bai yarda ba ya kake ji kana ji ayan wala sau indi karabu ka fasara dai hajji sai a lahira kawai za ta aiki ne har duniya abin da yake so sai ya ce yadda yake so haka Allah zai mai Allah ce wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wallahi na ranti da zaki na sai na baka na baka na baka ya kace yayi tukunna kafin daina duk abin da kake so wannan zai zama mutum kamar kowa sai na baka yake cewa la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce duniya za ta dawwama da mutum ga mutum ɗaya ton a halitta to da manzo Allah ne ce walakin na ha sai dai ita duniya tafna mai kaje wajen wa yafna na'imuha sai na bakar yace wato jin dadin ta kuma shi ma mai karewa ne ba idan ka dai ba jin dadin nan da kake kallo a cikin ta da ake ci wasu suna ji kai in ka je ziyara na rana daya gidan wani aka kawo ma abubuwa aka sa ma a gaban ka kace kai kam da yake baka saba zuwa ka san abun ba sai ka ji kamar aljanna kake shi kuma kullum a haka yake ko sai ka dauka kai kurkuku kai kake tun da aka aibe ka a duniyar nan kake cikin ta kurkuku kake azaba kai kake shawutar duniya kai kake ciki saboda ya ci mai daɗi ba ba an ce wanda duk yake ci mai daɗi ba kuma fa ba mutumin kirki bane an gane kuma kar wani ya dauka dan kuma ba hana ba kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu bil ayati dunya khalisa fi yawm al-qiyamah ba hana ba ba hana ba ma dai al-muhim ko ka samu dadi a duniya ko ka samu wahala a duniya ba ta zama ba siwa ru'yal manami awil kubai mun karanta baya ko mafarki ne kawai in daɗin kaji mafarki ne in wahalan ka sha ma mafarki ne matukar an je lahira ka tarar da sabanin haka to ya zama mafarki ne annasu niyamun idza ma tuntabahu ko mun karanta wannan asali da ku to ba a shafe hakika da majazi ƙarya ba za a shafe gaskiya da ita ba wato lahira ba za ka shafe ta da duniya ba ka ce kai ka ɗauki duniya ka zaɓe duniya ka aiki lahira wala ta ga sarrafi duniya bi farhin wala ta farija ghairu al-ijtiyazi wala ta wala ta ga sarra wannan gambaki ne ba kauna kai bane a gurin nan in na gana wannan sun sa kaman kauna kai gambaki ne bai da wuya an gane yauwa na ku ba haka bane sai a gaggyara wala ta hotarra bikin duniya bi farhi kada ka rudu bi farhi da murna bi duniya cikin wannan duniya ba kace kana murna kana yage baki ya ya kana dariya a cikin duniya to kar ka rudu da wannan ana jigo don me yace karka rudo da yin murna a cikin rayuwar duniya dalili da yasa yace wala tafrija ghairul eh, ghairul ijtiyazi ka sani ba kake murna kake ruduwa na cikin rayuwar duniya ka sani ba wala ta famija babu yayewa ba na bakin ciki gaibul ijtiyazi in ba ran da ka ganka ka haye siradi ba a lahira a ji wannan da kyau wala tafrija ba wanda ya ce yau kam ya samu ya haiwa na bakin ciki ba ki ba bakin shi gairul ijtihadi in ba ka ga ka hai sirati ba to baka da wannan garanti daga dukkan abin da kuke gani muna yi a yanzu a rayuwar duniyar nan to muna bundum bundum ne kawai ba mai garanti mutum ɗaya don lokacin da wanda ake wato shugaba ya wuce lokacin shugaba ba ya wuce zamanin tambayi kenan haka kawai mutum zai zo ya kwanta kawai a gida ya iya fito kamar yadda mun sha faɗi ko haka kawai mutum zai iya fito ba a daɗe ba gani annabi ya tambaya ina wane kamar yadda mai sunansa wancan sahabi sabit ibn qais ibn shammas mai fito ba makwabcinsa sahabi da annabi ya tambaya na wani ya ce a rasulai lafiyar ka kalau don da bai da lafiya na tabbata da zan ji labari don makwabci na ne amma in na koma gida zan bincika me ya hana shi taho a wurinka da koma gida ya je har gidansa ya sallama ya same shi a gida ya ce wani lafiya kuwa lafiyan ka kam yake lafiya na kala sai aka yi kwana yau kwana uku baka je wurin ma'aiki ba har kasan da ya tambaya ya to ni kan me zan je ni kuma bayan na zama dan wuta ai magana ka kare jika ai yanzu dan wuta ne ai dan wuta wa ya gaya maka dan wuta ne ita ayoyi suka sauka aka sauke a gabana aka ce duk wanda ya ɗaga muryarsa gaban manzon Allah ya zama dan wuta aikinsa gaba ɗaya ya rushe wanda aikinsa ya rushe kuma ina zai je ya zai zina mana rasa fa aswata kun fawqa sautin nabi la tajaru lahu bil qawli ka jari ba'dukum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tashkurun sai to ina me zan je kuma in yi dika ai shikenan kawai na halaka ai to saboda kamar yadda aka sani shi khadibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya magana da hankali irin mutanen nan ne masu kwajeggen murya wanda koya za ka yi yana magana kana jin sa ne ga inda ba a bukata magana ta je ma volume da zai biya ta irin masu kafin muryar nan ne sama sama kuma koya ya zai ba zai iya magana ta ta sama to Allah ya ce duk wanda ya daga murya gaban annabi ake da ya rushe gaba daya nan kai ce to ina zan je kuma ni kan yanzu a shikenan na zama dan mutum magana ya kare saura ina wannan kullum haka nake wancan zabiyar ka bai zai faɗa ya koma ya ga Allah bai faga abin da yake shi ma ya zama dan mutum yake ina ka ce mai ya zo dan aljanna ne ka ga yake ko ba ka kare ana ai ba ka dan kuya a kira da ce maka dan aljanna ne kuma garanti ba ka tafi nan gaba har yanzu ta kare kai ka kamo da ko ka zani ba iman da yake dan muta ne ba wallahi tallahi ka zama da muta har abada nan yudi wa yana ko annabi yana zaune da sabansa wani yazo yana jan rakumi wani yana jan rakumi wani kuma yana jan rakumi suka zo za su ce musulmai ne ha annabi yake da na kan rakumin da mai jan ta duk yan wuta ne ku kalle su annabi ya ce da na wa'annan da kuke kallon za su wuce yanzu da na kan rakumin da mai jan shi a kasa zuga da wuta ne ba ba wanda ya ga sun yi wani laifi ba wuta ya kai su wannan ya zama mutum kamar kowa hadisi ne kuma wai bai san gaibu ba ka duba wani gaibu ne wuce har na jahannama kana nunawa a kan duniya dan Allah ba ya taba ana zaune cikin jama'a yace duk wanda na nuna shi tashi makina ne kuma haka ita nuna wa duk suka tashi kai yana nuna ake kai tashi kai makina ne kai ma tashi kai ma tashi wai bai san dago ba wai, ka duba ya hauka Daga- wa'innan kan zai da ya daga ya nuna duk kowa ya sallam magana ya kare an san kawai sukan an gama kawai wa qulu han wa qulu hani kawai su jahannama kawai an gama makin annabi aljanna ha ba mala kai ko da wasa annabi ya faɗa ka halaka kawai balle har ya nuna ka a cikin jama'a ka san ka- abun naka ya yi wasu ya duk wanda na nuna shi ya tashi munafiki ne matsina ne cikin jama'a ka san dai annabi duniya wanda ya ka- kai shi sanin ya kamata ko kaga yayi wannan kam haba amma kanka ka san ai ko Abu Jahil zai sara wa innan wanda aka nuna don haka ma'aiki ya ce masa da ya zo yana sunkuye da kai yana tahowa yana tahowa ya zo wurin annabi yana tsoron bude baki ma saboda ya ji abin da aka ce kana ɗaga murya gaban annabi shikenan aikin duk da kai na alkhairi ya rushe in ji man in ji qur'ani yana zuwa ya faɗi gaban annabi annabi ya ce ya sabitu amma tarba an ta'id sahamidan wa tamuta shahidan wa tadkhul janna kawai ta ce ce bale ya rasulullah an zakiraka ba za ka yarda ba in lamunce ma ka rayu rayuwa wato na godajjiya da kowa a duniya zai gode ma ka zama baka da abokin gaba ba mai inka kowa ya son ka duniya wata mutu shahida in ma lamuni kuma kai mutuwa shahada wata da kula janna uku ba take three in one kuma ka mutu in ma lamuni certificate na aljanna ya ce na an zakira ya ce to je ka an baka dukkan uba ɗaya da bai tabbata ba daga ranar da annabi ya gaya mai yace bale din nan har ya mutu ba a sake cin ba a sake wani musulmi da ya- zai kalli sabitu ya ji da ya faɗi ko ji haushinsa an cire abin daga zukatan musulmai kakaf na duniya ba mutum ɗaya da yake kinsa ko ɗaya kowa yana son sa sabitu kawai duk inda ya fito kawai za ka ga annan haba haba annan jin daɗin sa kawai da ka san an mai da ɗabi'ar dukkan dukkan mutanen zamani an ɗabi'antar da ɗabi'ar su da son shi kawai shi kenan. ko kana so ko baka so kawai kana son shi kawai dole saboda haka annabi ya canja zukatan mutane kakam babu mutumin da har ran da ya mutu bayi da yake da mutum ɗaya da yake jin haushinsa ko yake complain a kansa yake cewa wani ya min ko ban ji daɗin wani abu nashi ba ko mutum ɗaya bayi da shi saboda lamuni na manzo Allah wata motar shahidan kuma na biyu kenan ko mun san kissan na sha kawo ta ba har da abun mamaki da ya faru zamanin sai na abubakar radiyallahu anhu sai na abubakar ya tura rundunar yaƙi shi bai samu attendin ba ya tura rundunar yaƙin karkashin jagorancin khalid ibn walid sai kun min sufin layi aka je shi Allah ya sa ya yi shahada a nan wannan yaƙi zamanin sai na abubakar sai ya yi shahada shi sai dina sabitu ibn kaisin ibn shammar din da ya shahada sai wani sahabi ya kwanta bacci kawai sai gan shi a mafarki ya mutu ba an kashe shi cikin wanda suka je yakin kuma ya ce maza in ka farka daga baccin nan ka samu komanda na yakin wannan ka ce masa da an kashe ni amma cikin waɗanda muka zo da su yakin nan ɗan uwa musulmin da muka zo da su akwai wan- wanda ya ɗauke kayan abubuwa na sulke na na yaƙi bulletproof kenan da abubuwa kaza kaza ya kirga mai ya je wuri kaza ya ɓoye su gaya wa komanda a je a ga a tono za a bi ya ɓoye su sai daga baya zai dauka in ka ba in yi an ɗauko an ba wa komanda ka ce masa ya je ya samu halifan manzon Allah shi kuma aika kan aika ya ce masa da wannan da kayayyaki na na kaza da kaza a saida su wane da wane da wane da wane suna bi na bashi wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza a sayar a biya mini basu sukan da suke kai abin da ya rage a bawa magada ya gama mai lissafi da komi da komi ya gaya mai inda za a je a tsona inda wancan din yake bunne abu kace saura kuma in ka farka ka ce mafarki kai ah to me zai ce sau uku a hadisi kace na ce saura kuma kun fa ka farka ka ce mafarki kai sako nake baka ya sake nana ta mai sauko da ya kama hanya ya tafi ya zo ya samu komanda ya gaya mai komanda bai ce ƙarya kake kai karkare na min hankali mana malam da za ka ce min kayi mafarki kuma har an aike ka wani wuri ka za je to ka ɗauke ni mahaukaci ne bai ce mai haka ba don inda za ka gane addinin musulunci nan ba addinin ɗan inkari ba ne wata kwata mai inkari shi wanda duk abin da aka wada ƙarya ne ba zai ba ƙarya ne ya zai yi haka kaza kaza kwata kwata wallahi ba addinin sa ba ne ba addinin sa ba ne taki ana gaya mai sai ɗauki mutane ya aika ya ce a duba wuri kaza ana zuwa ana tona aka ga abu ɗaya kenan ko aka ɗauko aka taho bai yi wata wata ba shi kare shi je wurin sai na abubakar da aka koma yaki gida aka dawo daga yaki ya isar da sako yadda sabitu ya gaya mai sai na bakar bai ce mai kai kuma kalin ya ina ganin ka na misali na haɗa su kai da shugaban ma harka saboda ganin kai ka san me kake sannan ka zo kana kawo min labarin wai mafarki wai wani yana bin wani wani yayi mafarki ya ce mai wani yana bin bai musa ba ko da da dakika da in ka zuba hadis sai aikawa mutanen da aka ce yana bi bashi wani wani wani ku zo suka zo kai me tsakanin ka da wani ce le wani nan ina bin bashi kai ba duk ya tambaye kowa ya bayani yadda wancan ya faɗa mafarki ce to ya kira magadan sai ce to ga sakon da ya aiko sunan mababi har har malami su wa'annan munkira ai na na sha daga littafin ma arrodo ya kawo babi musamman sunan babi cika alƙawarin wato cika sako na mamaci wanda ya riga ya mutu ya aiko daga lahira a gayawa na duniya sunan babi ma kenan na lahira ya turo sabo ya mutu an gama ya ma ya turo sabo aka fulfilin sabo ko malamin su ma ya kawo wannan hadisin da nake bani aka cika sannan wajen renin hankali wajen mutum a ce mai shehu tijjani annabi ya gama don Allah annabi ya gaya maza a yi istighfari ba fa a yi tsakar ba fa a yi salati a yi la ilaha illallah an mutu ya ce ma kar ku daina mana ƙwayo mana ya da ake yau tijjani ku da ya mutu shekara dubu ɗaya wajen nawa ai ma'aiki da yi wa fati kai shekara dubu da wani abu kafin a yafi shehu shekara dubu da hamsin zai zo ya ce ya ga annabi wanda wanda ya riga ya yi wa fati shi za a gani har ya bada wani abu to ga sabitu ya bada ya bada bayani an zo an yi ba ƙaryata ba sai annabi ne ba zai iya ba shi ne in yayi wafati ba zai ba da sako ya zama gaskiya ba don shi ne karamar dankanka kaga abubuwan ba addinin mai inkari ba ne kwata-kwata wallahi musuluncin nan so a taƙaice ya yi shahada din na uku na ƙarshe kuma na aljanna duk a duniyan ma sabai gaba ɗaya sun yi ijimai sunansa ma daga ran da annabi ya ce masa amma tarda an ta isha hamidan wa ta muta shahidan wa ta kula janna daga ranar ma sunan sai canja dan aljanna kawai an daina ma kiransa sabis inda mu a Maiduguri akwai wani mutum ga ma- mala edit abu wannan zai ba da shaida tun da shi kamar zaman mai zuri da shi akwai wanda sunansa ma kenan dan aljanna kana tambayar mala edit zai gaya ma ya san shi ba sunansa ma dan aljanna kawai saboda da- ka san student in kana taimaka mai zai zo komin kwabar da ya yi ya ga shi dai bai samu CO ba ba ka ba da CO to ai magana ta tsare kai da su da kan baba kawai in akwai suna gaba da baba ma za a samu gaba garanti kawai mu mun ba muka ba shi ta aljanna kawai muke gidan kuma lamarin na kan wato shi ba wai wani department kawai yake ba in dai ka zo jami'ar to sai kun haɗu matukar ka zo jami'ar to sai ya koyar da kai duk wanda ya zo da musulmi da wanda ba musulmi ba akwai wani abu da ake cewa GST to GST ko kai waye ne in ka zo sai ka yi shi to GST yana koyar da GST department namu yake kan quite alright tabbas to amma yana koyar da GST ko dan aljanna kawai sura da ka faɗa a jami'ar Maiduguri shi ɗaya ne yanzu haka na ji wani student suna yaba sai di fati ma ɗan shi kashiyar ba akwai wani su yara da ne magana da su sun ce ai shi ma student suna wato bale samar wani suna na musamman mai kyau to sai ya zama ma kawai da an haɗu da shi kawai kowa ya ya da aljanna na kan kyau to annabi annabi ne bai ce shi da aljanna shikenan dalla ka ga da aljanna ko haka sunan sai ga a ce sa dalla wani ina zan ga dan aljanna ne kan sai ce ma ai yanzu yana a kaza kaza haka sunan sai dawo saboda yaqini da magana manzo Allah suke in ya faɗa an gaba saboda haka dai dan kuwa mu sani in ba ran da ka ga ka haye sirati ba kar ka sake kar ka ɗauka wa kana dariya kana yaki haƙora a waje kai wai kana ka zo shi ɗan share wuri zauna ina ka bi a hankali kar ka yadda da wannan zan biye sama sama ko bi ɗaya ya ce tanadau za su na kira an ƙaribin a nan kusa ka'idina ma'ana a zikarar hali kenan ba ka'idina suna masu cewa da na minar rahil wato ƙaura ya matsi ya zo ya kusa ko maraita duk yana ɗauka alawa fazi wanda ya mutu kan da yana cikin samun komi da komi yanzu ya dawo ba abin da yake samu ka yana maraya kenan jirin da alawa fazi a bisa wato nan kusa kauran ya zo ya matso kusa-kusa shi na rawa fari zihillaha ita layira ko tafiya mun biya yace ta Allah na ta bira kamar ba mu taba samun labarin cewa za mu tafi ba ala na kadil uhudi mun bar ta mun dawo mun kan kunci alkawari ko warware alkawari rashin cika alkawari shine bila najazi ba tare da gaggauta cika alkawarin shi ne na jihar gaggawan cika alkawari ba tare da gaggauta cika alkawari tanabba ka faɗaka ya kai abokin magana inna ashika ha ka sani wanda yake bege na duniya shi yace ita yake bege ya yi shi zai rayu ala hulil tahawuni bisa tsawon cikin tsawon mulakanci wani fazi da rashin tuba da ka ga dubar da yake shi ita yake abin nan to babu maganar tuba kuma shi babu abin da za ka kawo mai bai iya aikatawa ba ka ce mai wannan abu ja to ya zai ko me zai in dai zai yi shi ya samu duniya zai iya yi ba magana ya tuna wai ya yi laifi ya tuba ka ba zai rayu cikin tsawon wulakanci wani fazi da kuma rashin tuba walam nalam da la lubasa fiha ba mu sani ba ita duniyar nan fa babu wurin zama a cikin ta fa babu wurin zama ko kana ganin ka samu wurin zama to ba wato formalities ne shine cewa hal tum al haqiqatu bil majaz yanzu kana jin za a share hakika da majazi mana gaskiya a share ta da ƙarya zai yi ba zai taɓa yiwa ba wato lahira kenan ka ce za ka share ta da duniya ka ba ne ga duniya ka kar wa ka mika lahira ka karbi duniya a ba ai mutu yayi asara wala ta zatarra fi duniya kar ka rudu a cikin wannan rayuwa ta duniya bi farhin da wato murna wala ta tarra kar ka rudu bi farhin da murna fi duniya a cikin duniyar nan wala ta firja domin ka sani babu ba wani yayewa gairul ijtihadi in ba ran da kaga ka hai sira'i ba in ba ran da kaga ka hai sira'i ga kanan a bayan sira'i ya zama bayan ka ba to babu wani yayewa da take gaban ka da kake da kanki zaka ka zama very good ka shiga hankali ka ka shiga tekin ka in ba kaga an gama hai sira'i ga kanan saura fada aljanna ba to kai sai na mu zai ce wallahi tallahi ba ma wai ya gashi ko kafansa ɗaya ga ta shiga aljanna ɗaya ba ta shiga ba bare na tsuwa tukuna sai ya ga duka kafafuwan biyu a cikin aljanna tukuna mutum nawa a duniyar nan suke gani shi kam shi yana gani ka kawo mai wai shi ba dan aljanna bane abba shi ka ayyan yana gani ya ba kansa tiket ina magana yan aljanna to sune a tsakiya bai taba tuna wai shi kam a a sai dai suwa ne da suwa ne har rabiya ma yake sai wanda yake so ma zai zama dan aljanna an kira mar ha wannan ai kafirai ne aiki ai anna ne aiki bi har ma original ko ba ma photocopy ba not photostat ba kana wanda yake tura wani wuta ga aiki ya samu shiga aljanna ne kai da baka ganga aljanna ba har kana rarraba wanda suke wuta da wanda suke aljanna ba da rashin hankali to mu shiga sai mu mu zama a kankare sanin kuma abin da yake ake ci سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك